أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد shi kafiri mai tsafi yar'u yana bautan wani abu min dunillahi ba Allah ba wani abun banza ma la ya zurruhu abinda in ya ƙi bauta masa ba zai cuce shi ba wala ya fahu kun ya bauta masa ba zai amfane shi ba alhali shi Allah maɗaukaki ubangijin kowa da kowa komai da komai mai addini mai kiran mutane zuwa gidan aljanna wallahi ila daris salam in ka bauta masa zai amfane ka zai kiyaye ka azaban duniya da lahira idan kuma ka ƙi bauta masa zai maka azaba duniya da lahira amma shi kafiri mai bautan gumki bai san haka ba sai yana bauta ma la ya zurruhu abinda in baki bauta masa ba zai cuce shi ba la ya fa'u kuma ba zai amfane shi ba in ya bauta masa zalika yin haka huwa ad-dalalul ba'id barin bautan Allah bauta wani abun banza huwa shine ad-dalalu bata al-ba'id mai nisa
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيث المولى ولبيث العشير yad'u laman darruhu aqrabu min nafi labisa al-mawli wa labisa al-ashir kafiri yana bauta wanda wato cutarsa ta fi kusa akan amfaninsa in ya bauta masa dai ya cu- ya cuci ya cuci kansa dan ya bauta wani Allah ya zama mushriki ya zama kafiri ya zama dan wuta na har abada in ba ya tuwo ba laman darruhu wallahi wanda darruhu cutarsa aqrabu shi yafi gaba min nafi daga amfaninsa yarwar man daru aqrabu min nafi labisa almawli a'udhu billahi amma abun bi abun jibintawa abun bautawa ya muni da gaske wa labisa alashir haka kuma masu bautan sun ya su ma sun yi muni da gaske إن الله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار إن الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد kaji dai wanda ya bauta wani Allah ya bauta abin banza wanda ba zai amfane shi ba in ya bauta masa kuma ba zai cuce shi ba in ya ki bauta masa Ah, inna Allah zani Allah yudkhilu alladhina amanu yana shigar da wanda suka yi imani suka kadaita Allah suka bauta masa suka aikata kyawawan ayyuka wanda Allah ya umurni ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati Allah zai shigar da wannan mu'minai wanda suka yi imani suka aikata kyawawan aiki jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramai guda hudu suke gudana a cikin wannan aljannatai anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min qabri ladzatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa wannan koramai kullun suna gudana a cikin aljanna ana gaya mana su آه، آه، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الذي من تحتها الأنهار إن الله سني الله يفعل ما يريد شين يجي أيكة أبن دي قداما wato da shiryan da batan duka daga gare shi suke fitowa amma sai ya sa wasida idan bata ne sai ya sa shedan shedan ne ya bar da kai inna Allah la ya'muru bil fasha Allah ai bai umurni da aikata mummuna abu in kuma mai kyau ne sai ya kara maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine dalilin zamowanka dan aljanna Allah ya aikata mun da ya gada
ثم ليقطع فلينظر أيمن كيده ما يبين من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليبذر بسوء إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان دوان يزمو يظن ينازة Allah ya sura hullar Allah ba zai taimaki annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama Allah shi ne zai taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama zai makkana masa dukkan kafiran nan su dawo hannunsa ya zo ya hau ya sa hauka ba a yi cela a je da kafiran kuma can wajen safa ya sauye musu hudu ba zuwa dukkan a karkashin zin ya ce da zai ce a kashe su ya kashe su kuma sai ya halin nasa ya yanta su inna la yadkhulu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri inna la yadkhulu man kana yazunnu duk wanda ya zama yana zaton Allah yansurahu Allah wai Allah ba zai taimaki annabi ba fi duniya wa lafiyar duniya da lahira wanda duk ya yi wannan mummunan zato faliyam dud bi sawin ila sama'i ya daure wuyansa in ya daure wuyansa da da igiya mai karfi ya daure igiyar ta sama akan wani abu sannan kuma ya kauda abin da ya taka din kamun ya daure wuyan nasa wal masu neman kashe kansu sukan daura igiya ne a wuyansu su daura a wani abu a sama sai su hau wata kujera to in sun hau sai su kaɗe kujerar ta zama babu ita sai igiyar ta zo ta sarƙe ta kashe su to duk wanda yake zaton Allah ba zai taimaki annabi ko duniya ko lahira ba ya daure kansa ya daure wuyansa ya kashe kansa Allah zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam kowane kafiri ya tsawon kwana sai ya gani da idonsa falyabdu sawil mustasum wal yaqta falyanzur ya duba hal yuzid banna kaiduhu ma yanzu wato kaidinsa zai tafiyar da abin da yake bashi ba shi fushi din abin da yake fusatar da ba abin da yake fusatar da kafirai sai sun ga annabi ya samu nasara ya mutu bi ghaizin man yuzu fa innahu liwal liwal liwal din ya'du sarmada wa yurafrihu cewa yake cewa duk wanda kubuta duk wanda girma da cin nasara na addini zai ba shi haushi to ya mutu don haushi ga dai tutar musulunci ta tashi sama tana kadawa duk wanda zai mutu don jin haushin wannan sai dai ya mutu don haushi wato saboda kadawar tutar musulunci da girgizan musulunci shi yasa kafirai duk yanzu suke dimauce suna neman inda za su shiga suna ce ta inda ta ina wannan abu ya zo musu wai ta wajen musulunci wai musulunci shine terrorist a musulunci ba shine terrorist su din ne terrorist
وكذلك أنزلناه آيات
وكذلك أنزل الله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد كما يدك جمنا يمك وانا بياني haka muka saukar da wannan alkur'ani ayoyi ne bayyanannu a fili duk abin da suka faɗa suka suna faɗin sa a fili wa kazalika anzalna ayatin bayyinatin wa anna Allah sani Allah ya hadi shi ke shiryar da man yuridu wanda yake nufin shiryar da shi
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض وش- وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين شهيد
إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابين والنصاري والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ثاني إن الذين آمنوا waɗanda suka yi imani ba su shiga wani addini ba sai addinin musulunci suka yi imani innal ladina amanu wal ladina hadu da yahudawa innal ladina amanu hadu wasabina da wanda suka shiga wani addini suka suka sake fita suka shiga wani addini su da sabi'una wan nasara da nasara masu yin addinin annabi isa wal majusa da arna waɗanda suke majusawa والذين أشركوا والذين ما تصافي آه إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وأنم الله زي مس شريعة رانا تاج قيامة إن الله سني الله شهيد ميغنيني متنيني من شيداني على كل شيء ذاك جماعة زي شريعة نانقبا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير أقى عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء يا رسول الله يا يا كجني ko kai da ake magana da kai yaya ka gani alam tara anna Allah yaya ka gani anna Allah shi Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi duk wanda yake a sama an an yi amfani da ma ya gidu kenan duk wanda yake sama da duk wanda yake kasa ma ya gidu kenan an rinjayar da masu hankali akan marasa hankali ba ka wani wuri da ake ce ma fis samawati wa ma fil ardi ba man fis samawati wa man fil ardi dama guda hudu ne a cikin alkurani gaba daya man fi samawati waɗanda suke sama wa man fi dardi da wanda suke kasa masu hankali gan yanzu lahu man fi samawati wa man fi dardi wa shamsu rana tana yi wa Allah sujada wal kamaru wata yana yi wa Allah sujada wan nujumu taurari suna yi wa Allah sujada wal jibalu duwatsu suna yi wa Allah sujada wash shajaru itatuwa suna yi wa Allah sujada waddawabu dukkan dabbobi suna yi wa Allah sujada wa kasirun minan nasi ko akan samu mutane da yawa masu yi wa Allah sujada wa kasirun waɗansu mutanen kuma haƙarihil azabu azaba ta riga ta waje ba kansu ba sai wa Allah sujada inna Allah wa man yuhini Allah duk wanda kaga bai yi wa Allah sujada ba Allah bai nufe shi da daraja ba ne ya wulakantar da shi ne duk wanda Allah ya wulakantar da shi ba da wani wanda zai girmama shi dama walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'mina duk girma na Allah ne shi kadai sai dai manzon Allah ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ko mu'minai wanda suka yi imani da Allah da ne suke da girma amma wanda baya baya baya musulmi Allah ya wulakantar da shi wanda duk Allah ya wulakantar da shi wani shi ne lahu duk wanda Allah ya wulakantar da shi ba ma da wani mukurim ba zai samu wani wanda zai girmama shi ya daga shi ya daga masa daraja ba ba ma da mukurim inna Allah sani Allah ya faru ma ya shawo shi Allah mai aikata abin da ya ga dama ne ba a tambayarsa la yusalu amma ya faru ba za a tambaye shi dan me ba manzo Allah da kansa yana cewa bu'istu da'iyan وليس لي من الهداية شيء وبئس الشيطان غاويا وليس له من الغواية شيء Allah ya turo ni duniya don in zo in kira mutane zuwa ga babban rabo zuwa ga imani zuwa ga addini amma abin shirya din ba a hannuna yake ba yana hannun Allah ne an turo shaidan duk bala'i ya zo ya ɓadda mutane amma batarwan ba ta hannunsa tana hannun Allah Ubangiji amma da yake mummuna ne shi batarwa ba a dangana masa domin Allah ana dangasa ana dangana masa alheri ne ba a dangana masa sharri inna Allah Ubangiji tabaraka ta'ala inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya yin umurni a aikata mummuna abu wato abun da bisadul hikima ne da bisadul mashi'a bisadul hikima shari'a ne shari'a in tana magana za ta gama ko ina da ko ina amma in hakika tana magana ita tana magana ne tare da irada nufi idan nufi ya haɗu da umurni to ba dama sai a aikata abin da Allah ya ce amma in umurni ya zo nufi bai zo ba to abin da aka ce a yi din ba za a yi shi ba Allah ya ce dukkan mutane wai halicce su da su da aljan sai don su bauta masa wannan bisa da hikima kenan ya ce ya ce ma khalaqtu jinna insa illa liya'budun bisa da hikima kenan ya ce ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya ku mutane gaba da ina kiran ku ku zo ku bauta ubangijinku wannan bisa da hikima kenan amma bisa da mashiya yadda kaga abin yake din nan to haka Allah ya nufa وأمره يغاير الإباد إرادة إذ أما أمر طاعة الإبادة أمرنين الله دبان نفن سدبان إن سن هادو ينزلن أبن زيو إنما أمره إذا أراد إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون in umarni ya haɗu da nufi yanzu nan abu zai faru amma in umarni ya zo nufi bai shiga ba to dama ba a nufin wannan abun yiwu ne na na gwamnati ne na hikima ne ba na mashiya ba ne inna Allah ya faru ma ya sha Allah shine mai aikata abin da ya ga dama
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نير يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطون والجلود ولهم مقام من حديد dama an ce inna Allah yafsilu bainahum Allah zai shari'a tsakanin bayin ranar lahira to da kafirai wanda suka bauta abun banza da mu musulmi wanda muke bautawa Allah wato za a yi jayayya ne Allah ya raba mana jayayya jayayyar da Allah zai raba mana kuwa ya shigar da kafirai azaba mu kuma ya shigar da mu aljanna Allah ya sa da mu Ah, ainihin musulmi su gaya wa kafirai masu bautan dodo ko kun ki bautawa Allah kun bautawa dodo su gaya wa yahudawa ko kun bautawa Allah amma kun bi annabi ba ku bi annabi Muhammad kun bi annabi Isa annabi Musa ba ku bi annabi Muhammadu ba su kafirai a yahudawa ce ai mu ne masu littafi tsohon littafi mun riga mun ku samu annabin kuma mun riga mun samu annabi kamun ku samu littafin kuma mun riga mun samu littafi nasara ma su gaya mana haka ai annabin mu ya riga annabin ku littafin mu ya riga littafin ku sai mu ce eh haka ne amma mu ai akwai bambanci mun mun yi imani da annabin ku annabi Musa mun yi imani da annabin ku annabi Isa ku ku ba ku yi imani da littafin mu da annabin mu ba yayyar kenan to Allah zai raba wannan shari'a in hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim ga sunan kashi biyu sun zo za a yi shari'a a gaban Allah Allah zai raba shari'a iktasamu fi rabbihim fallazina kabaru yanke hukuncin kafirai uddiyar lahum siyabun min nirin kafirai za a yi musu dinki dinkin da za a yi musu rigunan wuta za a dinka musu kowa daidai da tsawonsa daidai da kibarsa wato yadda za a yanka musu kenan uddiyar lahum siyabun min nirin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamimu in an yi musu ɗinkin an sa musu rigunan wuta ɗin sai kuma a kwarara musu ruwan zafi a kansu auzu billahi yusharu bihi ma fi butunin wal juludu wannan ruwan zafi shine zai narka duk abin da yake cikinsu ta ciki da abin da yake wajensu ta ta jikinsu fatun jikinsu walahun magami min hadidin ba iyaka kenan ba an musu riguna da wanduna na wuta da min jahannama mai hadin wa min fawqihim ghawash za a yi musu shimfida na wuta a yi musu barguna na wuta a cikin wutar ko yaushe suka suka yunkuro in wutar ta ta yi ta yi ta hobbasa ta jifa da su sama to sai suka kamar za su fito sai mala'iku masu masu guduma kuma na wuta sai su ta dukan kansu ku koma dai ku koma dai ku koma dai walahum maqamu min hadidin wato يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ko yaushe suka sun suka sun za su fito in wuta ta nuna karfi ta jifa da su sama kaman za su fita sai mala'iku su ta dukan kawunan su da da abin duka abin dukan kuma na karfe ne makamu min hadidin jama'a wannan magana da ake yi fa mu ake gayawa mutan da sun riga sun mutu sun tarar da abin da suka aikata magana su ta kare wanda wasu zo ba su zo ba mu ko da muke da da mu ake yi ba ake ba mu tsoro kada mutum ya sake kar kai tsammanin da kafirai kadai ake yi kai ma in ka aikata aikin da ba na musulunci ba ka raka kafiran kaga neman mata ba aikin musulmi bane idan musulmi ya yi ya yi rakiya ne kafirai ya raka ba shanin gidansu ba ne yin liwaɗi ba aikin musulunci ba ne musulun ya aikata ba aikin gidansu ya aikata ba ya raka waɗansu ne shan giya ba aikin musulunci ba ne aikin waɗansu mutane ne idan musulmi yana sha to yana raka waɗansu mutanen ne haka sata haka ƙariya haka girman kai haka ƙaryata abinda malamai suka karɓo wajen annaba suka zo da shi to duk waɗannan idan mutum ya yi su bai tuba ba ya raka kafirai ne cikin yin su idan an je lahira kuma sai ya dan raka kafiran inda za su sai raka su wuta abin da duk za su samu za su samu tare amma shi zai fito tunda yana da imani ba za a bar shi a cikin wutar ba to ai wuta ko ya sa kasa ba za ka ji daɗi ba balle an sa ka gaba da cikin wuta ko ba irin wannan wutar bace mai sauki wutar lahira ba irin wannan wutar bace jama'a mun ji tsoron Allah ya kamata ba kan wa'azi kuma gashi Allah ya kawo mana abubuwa iri-iri na maganin shiga wuta din ga sallah biyar a kula da ita ga nafilfili a kula da su ga istighfari ga salatin annabi ga la ilaha illallah istighfari in ka tubo Allah sai Allah ya yi maka dukkan zunubanka balle ba in ka istighfari da yawa sai ka samu soyayyan Allah in ka istighfari da yawa sai ka samu soyayyan Allah annabi ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba wa Allah kaman bai taɓa yin zunubi ba in kuma ka tuba da yawa misali kaman masu yin istighfari 230 na san su to ka ka tuba da yawa kenan ka zama tawwabu ba tawwabu ba ba ta'ibu ba ta'ibu fa'ilu ne amma at-tawwabu fa'alu ne in wannan kaga sai ya kiyaye maka samun azaba a lahira in ka rabu da zunubanka salatin annabi guda ɗaya in ka yi Allah da kansa zai maka salati irin nasa guda goma in kai salati annabi guda goma Allah zai maka salati irin nasa guda ɗari in kai salati annabi guda ɗari Allah zai maka salati irin nasa guda dubu in kai wa annabi salati dubu to Allah zai shigar da kai aljanna tare da annabi kafada da kafada shi salatin kuma duk wanda ka iya fa ba wai ka lalle salatul fati irin namu ba duk salatin da ka iya amma ina kiran ka karka sauke salatul fati din in ka zobi salatul fati zai bata maka naka kuma la ilaha illallah marra ɗaya take mai da kafiri ya zama musulmi akwai mutane da yawa daga jin zamanin annabi mutum ya faɗi la ilaha illallah ya shiga musulunci ya fita yaƙi bai yi komai ba sai aka kashe shi ya shahada manzo Allah in ya dubi irin waɗannan ce amila qalilan wa ujira kaseeran yau ga wani mutum ya aiki kaɗan an ba shi lada ba iyaka da ka bai la'ila guda ɗaya ka zama musulmi ko lokacin ka mutu shi kenan za ka shiga janna har abada mutane kan zubar daman su dama ta wuce su haka ku yawanta istighfari ku yawanta salatin annabi ku yawanta la ilaha illallah ku yawanta karatun alqur'ani alqur'ani kuma kowane harafi guda ɗaya ka karanta Allah zai baka lada goma akan kowane harafi ba alif lam mim ne harafi ba alifin harafi ne lam din harafi ne mim din harafi ne kada zage kar mutum ya zage balon magamin hadi kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha ko yaushe suke zon fita daga wutar saboda bakin cikin da suke tare da shi na kuna uidu zai maishe su fiya a cikin wutar da wannan guduma din da ake dukan su da shi wazo ana dukan kansu a ce zuku ku dan dani azabar hariki azaban gobara إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله يرشد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير a zane tasmani din nan waɗansu mutane na fassara mutanen da suka fara fita yakin badar wato mutanen da suka fara mubaraza sai na ali da wani kafiri hamza da wani kafiri ubaida tumnul haris da wani kafiri to suka fafata fafata farko na badar shine ma sai na ali yake cewa idan an je shari'an a la'ira ni ne zan fara durkusawa gaban Allah akan yin shari'a da kafirai radiyallahu anhu aido abu abu ubaida shi yayi shahada bismillah inna la yurkilu allazina amanu sani Allah shari'a kenan inna Allah Allah yurkilu allazina amanu kaji dai su kafirai an gama shari'a su dinki aka yi musu riguna daidai da su aka sa su wutar shimfida wuta abin rufa wuta a zuba musu ruwan zafi mai tsananin zafi a fara a kansu wanda zai narkar da jikunansu ya narkar da abin da ke cikunansu gaba da shi ne shari'ar da aka yanke aka nasu kenan kullama narjar juludu baddallam juludin ghaira liya zu guraza ko yaushe jikunan suka kone suka gama konewa da fatu sai a sake kawo musu sababbin jikuna da sababbin fatu don su ci gaba da ɗanɗana azaba dai Allah kiyaye mu to wannan shine sakamakon su kafiri an yanke shari'an su kenan to kashi ɗayan fa abokan jayayyan kashi ɗaya innal ladzina amanu wa amilus salihati sani wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inna la yudkhilu allazina amanu sani Allah yudkhilu zai shigar da allazina amanu wannan da suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka masu kyau jannatin zai shigar da su aljanna tayri min tati halan haru wanda yadda ka sani dai korama guda hudu suna gudana cikin aljanna yadda ka sani kullum ana faɗa maka inna la yusallu amanu wa risal jannati tayri min tati halan yuhallawna fiha min asawira za a yi musu kayan ado a cikin aljanna a yi musu kayan ado min asawira na munduwa ta zinari zamanin da wato mutumin da duk aka sa masa munduwan zinari to ya zama babban basaraki kenan ba kamar sa to wannan abin shine babban adon su min asawira min zahabin na munduwoyi na zinariya wa luluwan a yi musu ado da lulu wa libasuhum kuma rigunan da za a sa musu ba wai rigunan wuta irin waɗancan a dinka musu a wa libasuhum fiya harir wani wul ne wanda baka taɓa ganin irinsa ba shine za a sa musu rigunan ado alihim siyabu sundusin khudr wa istawrak hudu asawir min fidda wa sajehum rabbuhum sharaban tahura wani wuri yace ai musu ado da munduwan zinari wani wuri yace ai musu ado da munduwan da munduwa ta azurfa wa libasum adon su fiha a cikin aljanna harirun wani wul ne mai kyau wanda baka taba ganin irin sa ba
وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد me yasa suka samu wannan gata abin da yasa suka samu wannan gata wa hudu lokacin rayuwarsu an shiryar da su wa hudu ila tsayin min alƙawli an shiryar da su zuwa kalma mai daɗi ita ce kalmar la ilaha illallah kalimar la ilaha illallah ita ce kalma mai daɗi ita ce kalmatul islam ita ce kalmatul iman an shirye su da wannan kalma suna faɗinta a duniya wa hudu ila tsayin min alƙawli wa hudu ila siratul hamidi kalimar tsayin wato zikirin la ilaha illallah su da kan suke tashi zuwa ga Allah wal amalu salu yarfa'uhu aiki mai kyau ku daga shi ake kai shi inda ake karba amma la ilaha illallah ita da kanta take hawa la ilaha illallah ne subhanallah walhamdulillah ne tasbihi duk wannan kalmomi masu dadi da kansu suke zuwa wajen Allah aiki mai kyau ku daga shi ake yi yaje wajen Allah wa hudu an shiryar da su ila dayyibi min alqawli an shiryar da su zuwa kalma mai daɗin nan ita ce la ilaha illahu hudu ila siradil hamidi kuma an shiryar da su hanya ta Allah abun godewa kullum suna nan suna Allahu akbar Allahu akbar suna sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sun rage addini Islam
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاجل فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلهاد بظلم نذقه من عذاب أليم yanzu za a shiga maganar da aka sa ta a gaba wanda ma surar gaba da aka sa mata sunan haji sunan haji to za a so maganar maganar hajin kenan innal ladina kafaru sani waɗannan kafiran qurayshawa wai su duna an sabilillah masu tsare mutane gabarin gabarin isa ɗakin Allah shekara ta shida manzon Allah ya shirya da sahabbansa za su zo su yi umra a makka su koma amma a lokacin akwai tsakanin makka da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yarjejjeniyan zaman lafiya to amma ba a ɗauke yaƙi ba yarjejjeniya ne ta ta ajiye makamai to da manzo Allah ya taso da mutum wajen dubu da dari uku ko da da dari hudu ko dari biyar suka sai da suka zo hudaybiya da suka zo hudaybiya kowa ya san dai duk wanda ya je hajji dai ya san hudaybiya wato nan inda masjidu aisha da suka sauka wurin ce waɗannan kafurai kar mu shige musu haka ya kamata mu sanar da su mu ba mu zo don yaƙi ba mun zo ne don mu yi ibada mu koma wa zai je ya gaya musu wa zai je ya gaya musu sahabbai suka ce ya rasu Allah kowa kai kai je kwanansa ya kare wata gila sai dai sai na usmanu sai na usmanu wani mutum ne mai zaman lafiya da kowa kowa yana son sa ba mai zafi ne kamar sai na umaru ba ba mai nuna jabuntaka da gwarzantaka kamar sai na ali ba shi mai saukin kai ne in shi kai kakan zai iya zuwa ba za su kashe shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira na Usman ya ce zo in aike ka ka je ka gaya wa mutanen Makka ga munan muna Hudaybiya za mu shigo Makka amma ba mu zo don fada ba ba mu da makami ba don fada muka zo ba mun zo za mu yi ibada ne mu yi umra mu koma sai na Usman ya je aka yi ta jayayya aka yi ta jayayya Muhammadu ya shigo mana nan garin ya shigo lafiya fita lafiya duk duniya ba ta san mun yi sulhu ba su ji labari ya shigo garin mu ai wannan abin kunya ne ba mu yadda ya shigo garinmu ba kai dai da ka shigo ga ɗakin nan ka abin da ka ga dama ya ce ni ba aike ni in zo in yi wata ibada ba abinda na faɗa muku nan shi aka aike ni sai aka dade sai na usmanu bai dawo ba sai sa abin ka ce kadda ya sai na usmanu ma an kashe shi kadda shi ma an kashe shi kadda an kashe shi to hankali da ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son ana harguwa a gabansa sai kai jama'a ku zo ku jaddada imaninku kowa zo ya jaddada imaninsa shike na ya zo yana jaddada yana yana mika musu hannu yana jaddada musu imani yana mika hannu yace amma kuma Usmanu na aike shi yana cikin aiki na baya nan shi ma bari in bari in masa mubaya ga hannun usmanu shi ma na jaddada masa imanin jigar ana nan sai ga suhailu ya zo daga makka suhailu ya zo ya ce mutanen makka sun aike ni a gaya maka ka shiga makka ba zai yiwu ba banda da bana mu rubuta yarjejeniya in mu rubuta yarjejeniya ka yarda bari ka zo mu baka kwana uku amma ban da bana manzo Allah ce bismillah a rubuta a rubuta domin kamun a shigo ma raƙumin sai yayi wani tasgari sai ce a menene zai faru kada dai wani abu ne zai faru to duk abin da mutanen suka nema a wurina ne zan musu habasa ha habisul fili abin da ya tsare giwa ya hana su zuwa su yaƙi ɗakin ka'aba ya taɓa raƙumin nan nawa ku zo a zuwa rubuta yarjejeniya me yarjejeniya ya na farko dai mu yarjejeniya ba za mu taɓa mutanenka ba kar ka taɓa mutanenmu ko mutanen mu in sun gudu sun je wajenka a dawo mana da su idan mutanenka sun gudu sun yi wajen mu kada ka nema kuma duk waɗanda aka aka aka fafari maganganun da sai na umaru yana jin zafin abubuwan da ake yi kuma annabi na yarda da aka gama faɗin abubuwan da za a rubuta sai aka kira sai na ali ya zo ya rubuta sai ya ce bismillahir rahmanir rahim suhailu ce dakata mu ba mu san bismillahir rahmanir rahim ba rubuta mana wanda muka sani shine bismika allahumma ya dubi annabi sallallahu alaihi wasallam rubuta masa abin da yake so rubuta masa ai da bismillahir rahmanir rahim da bismika allahumma ai duk sunan Allah ne rubuta masa abin da yake so aka rubuta bismika allahumma ki haza ma ahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishan ga alkawarin da za aka kulla tsakanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da qurayshawa sai ce kar ka rubuta rasulullahi ba mu yadda rasulullahi ne ba da mun yadda rasulullahi ma yaƙe shi rubuta mana muhammad dan abdullahi sai sai na ali ya dubi manzo ali sai rubuta musu abin da suke so ai ni ne muhammad dan abdullahi kuma ni ne muhammadu rasulullahi duk rubuta musu yadda suke so rubuta musu sai na je tsatsaya na ce ka rubuta musu goge wanda ba sa so ka sa musu wanda suke so ya rasulullah kaga hannun nawa wallahi ba zai goge rasulullahi ba to shi da ake cewa kullum idan ladabi ya saba da bin umarni ya za a yi ladabi ya saba da bin umarni ya za a yi to su ainihin aikin force na soja wato bin umarni kawai obey before complain malamai ko sun ce a'a a dubi ladabi misalin kaman babanka ne ya auri budurwa tana masa tangarda yana so ya mata bulala amma hannunsa yana ciwo sai ya kira ka ce ka daki yarinyar nan sai na ce ka bari matar matar ubanka ne ba ubanka ya bada umarni ka daki yarinyar nan sai ya ce ka bari kai ko mata ubanka ya zaka dake tan tunda an baka umurni ko ko za ka bi za ka yi ladabi to malamai sun zabi a yi ladabi ce ba mun tuba da ni da ita duk mun tuba ba mun tuba da mun da duk mun tuba ba don har hankalin sa ya kwanta to shi kenan sai na rike wallahi ruhanun nan ba zai goge rasulullah ba ya rasulullah wallahi ba zai goge rasulullah annabi da kansa bai ya rubutu bai san rubutu ba ma dole ran nan sai ya karba ya gyare gyare ya musu yadda suke so duk dai saboda kiyaye jinin ƴaƴan adam manzo Allah yadda da wannan duka duk abin da aka bara ya yadda ba za a yi yaƙi ba daga nan zuwa shekara kaza kuma kaza kaza kaza kaza kaza duk manzo Allah ya yadda sai na Umaru abu ya dame shi yace ya Rasulullah wallahi lokacin da Allah bai girmama mu da samun kama bana ba ma yadda da wulakanci balle yanzu da Allah ya ba mu kai ya girmama mu wallahi ba ma yadda da wulakanci yace Umaru ni fa manzon Allah ne Umaru ni fa manzon Allah ne da abin da yake akan a cikin umurnin Allah ne ke yanzu duk da duk da haka sai na Umaru zafi ya dame sai je nemi inda Abubakar yake ya same shi ce Abubakar kaji mai gida abin da yau kaji kaji abin da yau ce Umaru kamar da hankali mutumin na fa manzon Allah ne to ai shine yace mana za mu shiga makka insha Allah aminina muhallikina ru'usakum muqaffina kamun budo ya ce za mu shiga makka lafiya lau za mu shiga makka lafiya lau mu yi umran mu mai aski yayi aski mai sai sai sai lafiya lau gashi mun zo da biyu na ganin garin har na wasu ce yadda mu shiga ba kuma mai gida ya ce ya yarda mu koma kaje an umaru kamar da hankali manzon Allah ne fa kuma da yace maka za a shiga maka lafiya a bane yace maka ko abadi shi ma kuma da ya faɗa manzo Allah haka manzo Allah ya faɗa masa ka ce mana fa ka mu ta so za mu shiga maka lafiya lau mu yi umuran mu mai aski aski mu sai aski to sai lafiya lau gashi mun zo ga ga ga hudayfin ga ga makkan amma arna sun ce musu yarda wai ce a'a umaru ai ban faɗa maka ko bana ko baɗi ba yanda annabi ya faɗa wa umaru haka abubakar ya faɗa umaru umaru sai ya fashe da kuka ya ce tun da ake cewa abubakar ya fi ni ban taɓa yarda ba sai yau jawabin da annabi ya yi mini shine ainihin jawabin da abubakar ya yi mini saboda zuciyoyin suna wuri ɗaya ne da na annabin da na abubakar radiyallahu anhu to daga nan insha Allah amini na muhallikin zukun sai baɗi kuma aka kuma aka yi hudaybiya din wa yasudduna an sabila suna tsarin bayin Allah ga barin shiga makka su yi dawafi su yi umra ko su yi haji abubuwan da aka aiko na bana cewa ko waɗanne mutane an rage musu kashi kaza cikin alhazansu wannan ba laifinsu ba ne wurin ne ya yi kunci saboda aikin da ake yi aikin da ake yi ya sa wuri ya yi kaɗan yadda jama'a suka saba zuwa ne sun je haka za su matsu za su tattattaka juna kuma kiyaye rai wajibi ne wala turku bi aidikum da taharuka amma da da gangan suke tsare mutane suke hana su biza suke hana su bizan haji da ta umra da sun dauki laifi irin wanda muke karantawa yanzu nan amma wannan a dole ya same su wal masjidil haram alladhi ja'alna linnas suna tsare mutane gabarin zuwa dakin Allah dakin Allah nan wanda ka sani wanda Allah ya ce mun sanya shi linnasi ga mutane kowa da kowa da bako da ɗan gari duk daidai suke a wannan masallaci ba wanda ya fi wani masallacin ubangijinka ne kai ɗan gari masallacin ubangijina ne ni ma bako baka fi da komai ba ya Allah na sawa'un al-akiu fi wal badi haka wanda yake zaune a makka da wanda ya shigo daga wani gari duk daidai suke a wannan masallacin to a zamanin da ba masallaci kadai ba duk gidajen makka daidai ne tsakanin bako da ɗan gari saboda haka a lokacin ba sa yin kyaure in baki su zo sai su shiga kawai gidansu gidan kowa ne daga baya ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bai shiga makka ba a hajin da ya zo bai shiga makka bai zauna a daji suka ce ya zo me yasa ba za mu shiga makka ba ta akilu ya rage mana gida ne a makka ai duk gidajen mu ya sayar in mun shiga makka ina za mu sauka to daga nan aka sani ashe akwai haƙƙin mai gida a makka to daga nan aka so mu samun a sai da gida a makka a yi hayan gida a makka amma da ba a yi an hana masallaci daidai tsakanin bako da ɗan gari gida daidai tsakanin bako da ɗan gari to saboda wannan haƙƙin an bar yanzu ana sai da gidaje a makka kuma ana haya a makka ومن يرفي بإلهاد بظلم duk wanda ya nufi aikata wani abu na zalunci ko wani abu na kaucewa addini nuzifhu wato abin da ya shafi girman Allah aka taba shi ne bi ilhadin kaucewa addini bi zulmin ko ko zalim dan dan adam in kai niyyan zaka aikata wani aiki na sabon Allah a Makka baka yi ba an rubuta in kai niyyan zaka zalunci wani a Makka baka aikata ba an rubuta saboda ko yaronka baka isa ka zage shi a haramin makka ba hadiminka baka isa ka zage shi a haramin makka ba saboda wannan aka ce wa yurifi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin duk duniya inda ka zauna duka in ka nufin aikata sharri ba za a rubuta ba sai ka aikata in ka nufin ka faɗi sharri ba za a rubuta sai aikata ka faɗa amma a makka duk abin da ka nufa za ka yi na sharri sai an rubuta ko baka faɗa ba ko baka aikata ba saboda haka abdullahi ibn abbas baya son zaman makka ce ina zan zauna a makka garin da in ka nufi sharri ma sai an rubuta sai ya koma bayan sai ya koma ta'if ya zauna yawancin sahabbai ma suna da irin wannan ra'ayi koma wani gari a zauna makka kuma sai dai a rika zuwa wa yurmi bil hadi nuzifu min azabin za mu dandana mutum azaba mai radadi iya yi aikata sharri a makka ko ya yi nufin sabon Allah a makka وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين قائمين، قائمين.
والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وتكفير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود آه وبنجي تبارك وتعالى lokacin da Allah ya halicci Adam ya nuna wa mala'iku zai kawo shi bayan ƙasa mala'iku suka duba suka ce abu uku ne a jikinsa akwai hankali akwai sha'awa akwai fishi to hankalin nan in dai fishi ya danne shi za a yi ta kisan kai ba iyaka hankalin nan in sha'awa ta danne shi za a yi ta sabon Allah ba iyaka muka a ganin mu ko ka kasu duniya ba wani abin kirkin da za su yi Allah ya ce na san wani abin da ba ku sani ba sai suka tuba wa Allah suka yi ta zaga baitul ma'mur suna tuba wa Allah Allah ce to ku sauka ƙasa su mutanen ku gina musu ɗaki daidai da baitul ma'mur in sun yi laifin da kuke faɗa su zo su zaga musu gawara ko dai ku je na musu gawara su ma in sun zo sun yi laifin za su je su zaga ɗakin in musu gafara to daga nan mala'iku suka gina Ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin daga baya annabi adam da ya zo shi ma ya sake ginin kaba daga nan kuma lokacin dufana sai aka ɗauke ɗakin aka kai shi sama sai dai gurbinsa da aka ɗauke dufana zamanin annabi ibrahim ya zo allah ce annabi ibrahim ya zo ya maimaita ginin kaba ɗin to ya dace da lokacin da matarsa sarra ta yi kishin ku yangarsu hajara Sara wata mace ce mai kyan gaske aka ce saboda Yusuf yana kama da ita ne ma shi yasa shi ma yayi kyau to zai kaura zai koma ya biyo ta ƙasar Misra akwai sarki wani azzalumi in ya ga mace mai kyau to dole sai an kai masa to da aka- da ya ga wannan Sara ma- mutane suka ganta suka ce lalle wannan sai an kai wajen sarki to shi kenan aka tambaye sai na Ibrahim mai ce ka ce yace ita yar uwata ce ita ma ya gaya mata ce in sun tambaye ki ce ke yar uwata ce kin ga da ni da ke mu ne musulmi a kasar nan duka mu ne yan uwan juna aka ta- aka ta- aka kai ta wajen kahuri to sai aka dauke wa na Ibrahim hijabi sai ya zama kamar tana tafiya ne cikin gilas duk inda ta je yana ganin ta gini ba zai rufe ta ba don kada ya yi tsammanin wani abu ya faru da ita har ta je wajen kahuri kahuri ya miƙa hannu sai hannu ya lauye ya lalace ya ba ya zama kambale ya sake daga ɗaya hannun shi ma ya lalace ya zama kambale ja ke mai ya ce ko aljana ce irja ni matar babban mutum ne a wurin Allah annabi Ibrahim al-Khalil al-Jalil ba zai bari a taba ni ba to shi ki ga na ku dauki ku yanga ku bata ku sallame ta ku dauki ku yanga ku bata a sallame ta sai aka bata hajara da ta je wajen mijinta ta ce gaji yadda muka yi da kafiri Allah ya kiyaye sharrinsa amma ya ba mu kuyanga tun da mun tsufa mu samu aihuwa ba ina baka wannan kuyanga kai sadaka da ita ko Allah zai ba mu aihuwa da suka zo suka sauka a sawadul iraq sai Allah ya ba su aihuwan bayan Allah ya ce ya rika roƙon Allah Allah ya bashi da rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin Allah ya bashi Isma'il da ya bashi Isma'il ana nan ana nan Ismail yana da shekara goma sha uku ha, tashin hankali ya samu a, ita hajara ta ga wannan kuyanga ta samu da ita bata samu ba sai ta zama ba ta jin daɗi ba ta so ta ga ya- ma- yarinyar da ɗanta ba ta so ta gansu sai annabi ibrahim allah ya warware masa wannan ya ɗauki ita ku- uwarsa na ismail ya kai ta inda aka umurce shi da ya gina ka'aba sai ya ajiye ta a wurin ajiye ta a wurin daji ne ba kowa ba komi da ya ajiye ta zai juya amma ya zo mata da ruwan sha da abinci zai juya sai ta ce mata mai gida yanzu nan za ka bar mu inda ba kowa ba komi ya ce eh Allah ne ce ga ya ce eh shi ke nan je ka abinka mun zama bakin Allah Allah ba zai tuzartar da mu ba shi ke nan sai abinci ya kare ruwan sha ya kare yaro yana shan wahala sai jibrilu yaro yana shan wahala sai ta hau dutsen safa tana neman ko za ta ga wani mai kiwo ko mai yawon daji ko mai neman magani in yana da ruwa don Allah ya bada ta je ta baɗin nan ba ta ga kowa ba sai arewa a guje ta hango wani dutse bari in hau wancan dutse ko Allah zai sa an samu ni can ma ba ta samu ba sai ta sake dawowa sai da ta tsaya akan safa sau hudu ta tsaya akan arfa akan marwa sau hudu ba ta ji komai ba to shikenan sai ta dawo wajen yaro sai ta samu ruwan zamzam ya fito a wurin ruwan zamzam yana kashe yinwa yana kashe kishirwa sai suka sha sai baki suka gane wannan ruwan suna bi ta wurin lokacin da za su yi tafiye tafiye har waɗansu mutane yaman jirhumawa suka zo suka kama gari suka zauna tare da ita to wannan shine tarihin da da shi yaron ya girma Allah ya ce ya zo su taimaka wa juna su gina Ka'aba sai muka nuna masa inda za a mai da ka'abar aka sako iska ta nuna masa inda ka'abar gurbinta yake iska ta nuna masa aka sako hadiri ya zo ya zuba ruwa daidai faɗi da tsawon ka'abar nada ya zuba to daga nan sai aka kama aiki suna ginawa annabi ibrahim da annabi isma'il da kuma jibrilu da mika'ilu suna nan suna yi tare da su har tsawon da ya kai tsawo yadda ya wuce tsawonsa sai ya ƙara tsawonsa da wani dutse ya taka dutsen da ya taka dutsen sai kafarsa ta nitse kamar ya taka tabo yanzu in ka je makka za ka ga an sa dutsen a cikin gilas in ka leka za ka ga zanen kafafuwansa da zanen yatsunsa inda ya taka dutsen shi ne abin da ake gaya mana anan kenan makamin baiti allah ta shirki fi shay'a in ce to ka gina min ɗakin nan kar kuma ku yi mini ku haɗa min da komai wadda firba yi ce kuma ka tsarkake dakin nawa littayi fi na saboda masu dawafi wal akifi na da masu yi tikafi wal rukai sujudi da masu yin wal qa'imina da wanda za su ta qiyamul layli a bakara kuma aka ce wal akifina da masu itikafi da masu nan ko an ce da masu qiyamul layli masu sallah wal rukai sujudi da masu yawan ruku da masu yawan sujada alhamdulillah in Allah da lahadi mai zuwa za mu rufe tafsiri muna gayyatar kowa da kowa a zo mu yi wa kanmu addu'a mu yi wa kasar mu addu'a muna bukatan addu'a a wannan lokaci muna bukatan addu'a wannan lokaci ku zo ina gayyatar kowa da kowa ran lahadi mai zuwa a zo a yi wa mu yi wa juna mu yi wa juna addu'a kowa yi wa kansa mu yi wa kasar mu addu'a in Allah ya yarda insha Allah ranar lahadi mai zuwa na'am to bishin Allah zuwa ga maulanmu Allah ya kara maka lafiya to tambaya na cewa wai yin yin kashi yin sahuru yana hana yana hana azumi yana me yin me kashi yin sahuru eh kashi cin abinci da tsari eh yana hana yin azumi saboda wasu mata suna yin azumi sai su yi wasi sahuru ba shi na yin tambaya a ai ko mutum bai yi sahur ba dole ya azumi a yin azumi ai dole ne wajibi ne sahur ko ba dole ba ne sunna ne wanda bai yi sahur ba ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle ne ya wuce da azumi tun da ya sa kansa bai bai bai yi sahur din ba a kudin ta yi kudin ce tana son ce ya mata bayani saboda ta samu wanda ke so amma shi wanda ya ce ba zai mata wannan wanda ke son ba shi akwai wanda ya ce mata wato wanda ya ce mata mai shi mai dafa mai dafa abin hannun sa ne sai wanda ce mata son wannan wanda ya mata sai wanda ke son shin za a samu wani ya zama masa wali a daura masa aure tana tambaya ta wato yarinya ce ta samo miji ta nuna ubanta uban yace baya son sa amma ga nasa sai ta ce ta ga nasan kamar mai kuɗi ne shi yasa ya dage shi uban to yanzu in ta ki ita ko wannan wanda ba da kuɗin shi take so wai in ta ƙi ta ce za ta ɗaura aure wani ya ɗaura mata aure zai yiwu a'a za ta riga aikan abokan uban ne wajen uban tana ba shi haƙuri don Allah ya yi haƙuri don Allah ya yi haƙuri ita ce mai zama a ɗakin miji dole a zaɓa mata wanda take so don Allah ya yi haƙuri to in an bi an roƙe shi yaƙi an bi ta kowace kowace hanya yaƙi to sai ta je kotu a ɗaura mata aure. Na'am? Ta ɗaurin aure ko? Ta tuwayi mu gama mu gama abin da muke yi dai da wurin aure ba cikin tafsiri Aka wani lamun tambaya na gaba yana cewa wai ne ne kungiya a addinin musulunci.
kungiya mutane ne suke hada kansu akan wani ra'ayi wanda yake ra'ayi ya hada su ko da wani abu ya hada su wannan ra'ayin ya hada su kowa sai ya shigo saboda wannan ra'ayin ya zama memba a cikin wannan kungiya jama'a kenan to ana kiranta kungiya ita wannan in ka je kungiya to ba ba ba bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma in ka ji ake dariƙa to sai musulmi ne zalla zai yi ta domin ibada ce ita ba kungiya ba ce
tambaya ta gaba to tambaya na cewa ina tambaya ne kan lokacin sallah wai ya ji wani na cewa lokacin da aka gayyade na salloli ya mishi ne saboda lokacin da cikin zawa na'am lokaci wato lokacin sallah To.
sai ke tambaya ke kamar da aka ajiye lokacin sallah a gabar da la'asar eh to me suna cewa wai ajiye lokaci wai jahilci ne a to ai ba mu muka ajiye ba Allah ne ya ajiye mata hanyar Jibrilu da hanyar Annabi Muhammadu kan da aka kawo sallan Allah ya turo Jibrilu ya zo yayi sallah tare da Annabi a farkon lokaci a zahar la'asar magariba isha'i washe gari sai ya jinkirta lokacin sai ya sai yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama azhar al-asr magriba isha'i asbahi din amma ba irin lokacin jiya ba to sai aka dauki wannan na jiya shine muhtarin lokaci zababben lokaci aka dauki na washe gari kuma larurin lokaci to ma bayyana wa waqtun wasi'un abin da yake tsakanin su akwai lokaci mai yalwa yadda aka aje kenan wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sallah azbahi yace to gobe ka zo washe gari da ya zo annabi ya sallah da farko da wuri washe gari kuma ya zo annabi ya bari sai da kusan rana za ta fito ko ina da ko ina ya watsake ki kaga yadda muka yi sallah jiya to shine farkon lokacin muktari yadda muka yi sallah yau shine karshen lokacin muktari musulmi mun riga mun san lokacin sallah in lokacin sallah ya fita za mu gane in lokacin sallah bai ba za mu gane wannan tsohon abu ne fiye da shekara dubu da ɗari hudu
sai tambaya ta gaba Ah.
Ah, mutum ne yake yana da zarfi da ya ce da ya ce tsaida tsaida sallah ta hanyar agogo bid'a ne eh gaskiya ne amma kuma bid'a ce mai amfani domin abubuwa akwai abubuwa da yawa wanda su bid'a ne amma dole suna da amfani yanzu kamar na taba ce muku rike tafsiri kana kana kana kana kana rike da littafi kai tafsiri bid'a ne kana tafsiri kana rike da tafsiri bid'a ne annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba daga baya ne aka zo komo ana taimakon mutane da da yin tafsiri din a rubuce kaga yanzu idan aka ce kowa kare in zai tafsiri kare yake littafi bai haddace ba kaga ba zai yiwu ba ai mu irin da muke yin haka saboda mun haddace mu da muke yin haka mu da muke yi irin na annabi da sahabbai din saboda mun haddace qur'ani ne ke za muke yi na wakil wani labu Aha.
mai tambaya na gaba na cewa yana da shanu matansa ma tana da shanu Hmm.
kuma duk garkin su daya Ah.
wannan bai su da wakil wani labu edo in nin nata ya kai talatin nasa ya kai talatin sai su haɗu su fidda zakka Eh, amma in na wannan bai kai ni- nisabi ba na wannan bai kai nisabi ba amma in an hada ya kai nisabi ba za su fidda zakka ba kowa sai nasa ya isa Allah ji ganmu Allah ji iyayenmu Allah ji ganmu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah ba mu arzikin duniya da lahira Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira Allah ke mu Allah ke mu addinin mu Allah ke mu mutuncin mu Allah ke mu kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki masu taimakon musulunci masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun su masu taimakon mu Allah ya taimake su masu taimakon addini Allah ya taimake su albarka nabi Allah madammir ada addini Allah madammir ada addini Allah madammir ada addini bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد. والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين